الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba uku kenan ga wata ko? kamar uku ga kamar uku ne uku ga watan rajab tunda ya cika talatin uku ga watan rajab hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma ashirin da hudu ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba ranaku irin wannan na laraba muna karatu a wannan littafi mai albarka na addurarul bahiya na ɗaya daga cikin bajaman malamai a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah yawa da suwa hijira na da shekara 1250 wannan kuma shine darasi na 72 za mu tashi a kitabul wadiyati wal ariya littafi da zai magana akan waɗansu al'amura na mu'amalar yau da kullum waɗanda shari'a ta shimfiɗa mana yadda zane shi ne alwadiyatu ajiya wal ariya da kuma aro wani na neman inda zai ajiye kayan shi ba gara ba zago sai ya ɗauka sai ya baka ya zama ariya ko kuma aro ka karɓi wasu kaya ka amfana da su ka dawo da ainihinsu ko haƙiƙaninsu waɗannan al'amura guda biyu su ne wannan babi zai yi magana suna cewa ita wadi'a ajiya kenan amincewa da kai da yarda da amanarka to ita ce take sa a ɗauka a baka to in tunda kuwa haka ne sai mutum kullun ya hararo faɗin Allah maɗaukakin sarki da umarnin da ya bayar da cewa a mayar da amanoni zuwa ga masu su da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi ma ya umarni ga yin haka da cewa ka ba da amana ga duk wanda ya amince maka duk wanda ya yarda miko amanar shi gare ka to ka tabbatar da cewa ka mayar mashi da wannan amana zuwa gare shi wala tahun man khanak kada ka ha'inci ko ka zalunci wanda ya zalunce ka shi yasa babu ka'idar duk wanda ya man kankara sai ne mashi na itaci a wanda wanda bai shirya rayuwa bane ke fadar haka domin kawuna har na jahannama ma sai an maka to kai kuma zaka ce duk wanda ya maka kankara in ya maka ta jahannama ya kai ta jahim haka za ka karar da rayuwarka kawai sai dai ka ji an busa kaho me nake ji a ce kaho ne to ya za a yi mana haka ya ba za a yi muku haka ba ai an faɗa maka dama in yi maka kankara ba shari'a ta faɗa maka yadda za ka yi ba dai shi iya abin da yake da shi kenan ba to kar kai mashi kai kuma irin yadda yi can kuma Allah madaukin sarki shi ya umarni da haka ya ayyuhal ladina amanu aminna inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartar ku da ku mayar da amanoni zuwa ga masu su wannan ayar an saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ita a shekarar da ya buɗe makka shekarar fathu makka kenan shekara ta takwas bayan hijira bayan ya zo ya dace da cin nasara da taimako daga Allah da karɓe masallacin Ka'aba da karɓe makullin buɗe Ka'aba ya buɗe ya sa aka buɗe ya shiga ciki ya yi ibada bayan a ciki su sai na umar ko wasu cikin manya suna so a ce an dawo da kula da masallacin a hannunsu amma dai ba su iya dacewa da haka ba annabi na ciki aka saukar mashi da wannan aya inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha fa Allah na umurtar ka ya rasulullah duk amanonin da aka dora maka ka mayar da su zuwa ga masu su kuma yana fitowa ya dauki makullan ya mayar wa gidan da ke kula da ɗakin Ka'abar kamar yadda aka samu abun tun a rayuwarsu ta jahiliya musamman a mataki na ƙarshe don an ce ajiya shine ɗaukar wata amana da danka maka ita akan ka kula da ita to akwai hukunce hukunce na shari'a mala yake cewa tajibu ala alwadi'i wal musta'iri ta'diyatu amanati ila man tamanahu wala yakhunu man khanahu yajibu ala alwadi'i yana wajaba akan wanda aka baiwa ajiya alwadi'atu ajiya almudi'u mai bada ajiya alwadi'u wanda aka ba ajiya walmusta'iru ko walmusta'iri da kuma wanda yayi aro da wanda yayi aro almu'iru wanda ya bada ara al'ariya ara to almusta'iri wanda ya nemi ara to wajibi ne akan wanda aka ce a je mana wannan da wanda yazo ya ce a taimake ni a bani taim aran wannan to me ke wajibi akan su ta'diyatul amanati mayar da ita wannan amana yanzu ka kayan aro kayan amana ne hadarin su ba kadan bane idan annabi sallallahu alaihi wasallam za umarce shi inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Allah na umurtar ku duk wata amana da aka dora muku to ku mayar da ita zuwa ga masu ita mana kowane abu ka sashi a gidan shi naka baka ajiya amana ce idan kawo aro amana ce naka baka sirri na magana amana ce shi yasa haramun ne kai recording din maganar wani sai ka nemi izini to da duk wanda ya kira ka amana ce idan ba haka ba kana group ɗaya da mutum a WhatsApp sai kuna cikin tattauna sai ce maganar da kai dazu sai ya kira ka daban sai ce maganar da kai dazu kuka tattauna ko kuma sai ka dauka ka sa a group kai maciyin amana ne baka da bambanci na sama kawai dai na wani yafi na wani fadi ne amma ta haka ma ba karamar cin amana bace inda ba sirri ba ne ai a group ɗin zai faɗa sai ya rekodin kawai ya turo to wane kaza kaza a ji lamirinka amma kuma gashi a cikin taron jama'a to nan kaga shi ya so to da wanda aka ba shi ajiya da wanda aka ya zo ya aro ko aka ba shi aro to wajibi ne su mayar da amana ila mani ita manahu zuwa ga wanda ya amince musu kenan wanda ya ɗauki ajiya ya baka ya amince maka wanda ya ɗauki kayan shi masu amfani ya baka aro ya amince maka tare da cewa dalilan da ke sa ɗayan kowane biyun nan suna iya shan bamban amana da yarda da juna ita ke sa a bada ajiya amma ba dole bane ta zama ita amanar ita ke sa kuma a baka ko kuma ka ce so ba za ka bada ajiya ba sai ga wanda kake so kana tsade amma za ka iya bada aro har ga wanda baka so kawai dan ka kubuta daga fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al ma'un dan ka kubuta daga wa yamna'una al ma'un sai ka dauki kaya sai ka bashi amma shi yanzu da ka bashi ka bashi amana ne wala yakunu man khanahu mutun kada ya zalunci ko kada ya ha'inci wanda ya ha'ince shi ko ma wane ne ya ha'ince ka ko ya cuce ka kada ka ce sai ka rama ba haka yake yi ba ya ha'ince ka saboda shi bai iya koyi ba sai ha'incin to shikenan ba dole sai ka rama ha'incin ne zaka more ba morewarka da wanda ya ha'ince ka ka bari a je lahira ka bari a je lahira wata na wani wani balarabe irin masu rahan nan sai wata raha da ta zame mai fitina ya dauko dan acaba haka daga bakin kasuwa ya dan wose yayyar shi cikin kasashen Larabawa nan ne yazo da shi ya ajiye shi a kurgida sai bai ba dan atabin kudin shi ba sai ce ma tsaita ni hisabi baka ban kudin ataba ta ba shi kuma cikin raha sai ya waigo sai yake cewa dan ataban alhisab yawmal hisab to a bar kudin ataban mu na sayar lahira to sai dan atabar ya ce mai abashi ai da kanshi kuma yazo ya rike shi yana lallashin shi ya karba saboda tafi komai muni mu ce ce na bakka da Allah wani kaga ya ce wai can suka ta gata suna da wata babbar ganuwa wai da suka rike kaza kaza kaza sai za ka kira ta da sunaye na firgitarwa ita ita alkiyama addafiya ce ne firgitarwa ce to duk amanar da aka baka ka tabbatar ka mayar da ita suna kafa hujja da inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasa a guyo ba sai da ya mayarwa gidajen da ke kula su alu mu'az kenan makullin da suke kula da ɗakin Ka'aba tare da cewa ba wai manyan sahabbai bane a lokacin amma da Allah ya ce a dauki amanar su a mayar musu wannan amanar kuma kowa akwai shi akan akai akwai ta akan shi gurgudan yadda da Allah ya kaddaro amanar mutanen akan ga gurgudan yadda zaka kokari ka kiyaye ta kai kanka akwai amana ga kanka kada ka kada ka keta alfarmar alkulliyatul khams ga kanka da abin da zai taba addinin ka karkai zabin da zai taɓa rayuwarka karkai wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada kai abin da zai taɓa hankalinka ila shaye-shaye ila ciye-ciyen wasu abubuwa ila wasu ayayyaku duka kada kai kai kanka amana ne ga kanka shi yasa mutum gashi dai zai ga to hannun shi ne kafar shi amma ba a yadda ko yanke kumba ka zo ka rika redowa da fata ba kace ba a hana ni bugun cinya ta to an hana ka a shari'a jikinka nan ma amana ce to tunda amana ce an tu'addu al-amanati ila ahliha amanar shine ka tsare lafiyarka ka tsare lafiyarka shi yasa Salman al-Farisi lokacin da yaje gidan bayan hada shi yan uwantaka da Abu Darda ya je ga yadda yake ibada har yake tambayar matar ya ya me gidan ita wannan me ibada ta me yawa ne suka zauna yake faɗan shi to kaga jikinka ma na da haƙƙi a kanka kenan jikinka na da wasu amanoni a kanka wannan a karan kanka kenan wannan zamu iya kiran su al'amanatu dakhiliya yanzu ka san idan ka sha tsantsamar hura bayan isha zaka makara a asuba haramun ne ka sha amma asalin hurin halal ce amma kai a wajenka haram ne kuma jikinka bai bukata shi yasa kowa an mashi zubi da yadda in ka fahimci jikinka sai ka rayu lafiya sai ka rayu lafiya ya ce jikinka na da haƙƙi a kanka iyalanka na da haƙƙi a kansu da sauransu to kaga al'amanatu dakhiliya waɗannan al'amuran da suka shafe ka to sannan akwai al'amanatu kharijiyya za ta faro daga gida iyayenka wata amana ce ta musamman a kanka in ka yi aure matar wata amana ce ta musamman a kanka ballantana ga 'ya'ya wata amana ce ta musamman a kanka ballantana Allah ya jarabce ka ya make ka da mukami amana ta ƙara faɗi duk wanda ka mulka komai yawansu iyalanka da su za a fara Abdullahi Mas'ud ya ce ana tsaga ka iyalanka za su fara kafa layi jama'a ga wani dan wane inda mai korafi akan shi ya matso complaint kenan ko nan duniya muna public complaint ba dole bane a ji gashi muna taraki karai dokar haraji ko amma kaga an saurara to amma can almighty complaint ne kawai inda mai korafi akan wannan mutumin ya zo yayanka za su fara kafa layi da mamansu tana gaba suna biye kowa na da korafi baka yi mata kaza ba baka yi mata kaza ba baka yi mata kaza ba in baka zaba sai ta cinye ka tun a wurin ƴaƴanka su ma duk su gabatar da korafin su dan ranar wala yasalu hamimun hamima yawma yafirru almar'u min akhihi ake magana to bayan an gama in kana da nauyin al'umma al'umma kuma ta kafa layi wannan abin da kai a boye sigineta da kai a boye dan kasa amfana da siginetar da kai a boye na kaza da kaza duk sai an bayyano su sai za ka ce yawma tubu lasara'ir ranar tonan silili ba babba ba yaro limanil mulkul yawm inda honorable yayi magana kada a fara ba ce shi an janye mashi protocol an janye mashi security to kaga wayannan duka amanoni ne to balantana kuma sai wani ya sake ƙara maka amana sai ce rike man wannan dan rike man wannan wayar zamu tafi wuri kaza na dawo zan karba to kaga mutun ya san nauyin amanar to ai dole mutun ya kiyaye ga amana da wani irin nauyi yanzu nan za ta kai mutun wuta kuma ma tana cikin abinda take da wahala har ga mai imani domin ita za a fara daukewa cikin al'umma daga baya sai a bamba da sallah za ka ga an cika masallatai amma wurin zaman mutum goma na amana babu ko ɗaya me ke faruwa ba amanar amma an iya sallah da tilawa da karatu akwai shi sosai ba a ce kar a yi shi ma a yi don shi kuma wanda bai karatun ba fa shi kuma ya tashi cin hanci har da kwakwalwa zai cinye da wai mai ilimi ne ma ke tsaya a hanci ko hancin kawai ya cinye maka ma dai ka dan samu sauki to ka duba amanar yadda aka bijiro da ita ga sammai da kasai amma suka suka ce ba za su dauka ba inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard mun bijiro da amana ga sammai muka ce sammai ga amana ku riki wal ard wal ardi da kasa waljibali da duwatsu ka duba duwatsu fa fa abaina ayyahmilnaha duka ukun suka ce ba za su iya dauka ba su tsakani ga Allah yadda suka kalli amana suka kalle su ba za su iya dauka ba yanzu idan sama ta gaza wai dan adam kuma amma fahamala hal insanu dan adam dan tara arado da kaci a bashi Allah ya ce ai da ma innahu kana zaluman jahula ayin kana neman mai mugun zaluntar kanshi kuma zaluntar kai akwai rashin wayo a ciki galiban rashin wayo ke sa a zalunci kai to dan adam zalum jahul mai yawan jahilci daga yana abubuwa na wauta wannan jahalar ilimi na kawar da wani bangaranta mutunci na kawar da wani bangaranta tarbiya na kawar da wani bangaranta sanin manufar rayuwa zai iya kawar da wani bangaranta to sai ga mutun ya kubuta daga irin wannan jahalar ba eh kada kada ka dauki mazhabar antara ko antara antara bunu shaddadi ai shi cewa yi fa idza laqita bi zalimin kun zalima ce duk da ka hadu da azzalimi kai ma ka zama azzalimi kawai ita kawai kawai ita zalantar ka duk wanda ya taba naka ka gana wani ka dauka balance ita an yi balance yace wa idza laqita bi dhil jahalati fajhali in ka hade da dan wauta kawai ka rikide kai ma a jamutuncin ku ku cancare wa wannan da ya rigingimu ne irin na antara ballo ta yake yi ba taunawa amma ai bai ba ala la yajhalanna ahadun alaina ku fa najhalu fawqa jahalil jahilina wala ka wani mana wauta zamu yi mishi wauta da tafi tashi a ba haka ake so ba in aka yi maka wauta ka kawar to amma dan adam dai innahu kana zaluman jahula yana zaluntar kanshi yana kuma nuna jahilci cikin wasu al'amura to sai ya ce wala zamana alaihi idza talifat babu biya a gare shi idan kayan ajiya suka bata da kayan aro duka biyu yake nufi amma duk da haka nan ana kawo su quyut ya zamana babu sakaci ya zamana babu ta'adda shine kai kai kai kai sakaci wajen kula da kaya ko ka ƙetare iyaka wajen aiki da kayan yanzu da daddaren nan haka sai ya kawo maka ko an yi azuwar haka kuka haɗin nan wani abokinka zai wuce ce wani gwalle na miliyan hamsin ka je ka je mashi sai ka wuce da shi gida ashe wani maye ya ji ƙanshin shi aka zo gida aka aka saci za ka biya gwal ɗin miliyan hamsin banki ya kamata ka kai yana baka sai kaina sai ka je banki ka ajiye amma ya baka ajiyar ko yanzu ya baka ajiyar buhun wake sai ka ajiye a kofar daki sai aka dauki ka biya amma sai ya baka ajiyar buhun kowar wake sai ka ajiye a kofar daki sai aka dauke ka biya ana kowar wake ta tantance aje ta kofar daki ba sai ka kai da tantin jikin gado ba karga kai kwarkwata ko kwarin wake to gurgudan kimar abin gurgudan yadda za a za a biya ko kuma ba za a biya ba ko kuma in sai baka aran mashin sai ka goyo yaro ko ko babba mutum daya sai wani abu ya kari ba za ka biya ba ba za ka biya ba illa ya kan kai nisa sai ka kira shi kai mai magana mashin din nan abu kaza ya kari amma na ba bakanikin ka zai gyara zai kira ka sai ka tura mai kudin amma dai na ga daga ranar a ba ƙara ba da ba da amma ƙa'ida shi zai gyara tunda baka yi wauta ba amma da ka tashi ka ɗauko buhun gero ka ga wani buhun siminti biyu ka loda wani abu ya kare kai za ka biya saboda ka yi a ta'addi ka ƙetare iyaka wajen mu'amala da abin amma dai aslan ba a biya idan kayan amana ko kayan ajiya suka bata in suka bata ba a biya haka kayan aro su ma ba a biya to sai dai a mazhaba ta malikiya su suna rabawa gaskiya suna cewa kayan ajiya ba a biya saboda aslan amana da yadda da soyayya suka sa aka baka amma kayan aro ana biya ka ari fatanyar shi ta balle sai ka nemo mashi wata ka ari keken shi aka sace sai ka biya shi ka ari wayar shi ta kucce sikirin ya fashe za ka biya shi ka ari kaza ka ari kaza ka samu matsala za ka biya shi su malam maliki yanda suka tafi kenan yake cewa biduni jinayatihi amma fa wannan biyan wannan rashin biyan ya zama ba tare da bannar shi ba bai wani abu na banna ba kare ganganci wa khiyanatihi kuma bai wani abu na yaudara ba kada ya zamana ya zo da wani abu na yaudara wanda aka bankado to wannan za a iya fahimtar sai ya biya misali kamar ya ka bashi ajiyar wata waya sai wani mutum zai tafiya sai ka ba mutumin kace to ina da wata waya duk da ka ajiya ce tunda kai kwana biyu kawai za ka yi da ka tafi ba waya ita neman ka ba a same ka ba ai ga wani sim ka sa kawai sai ka ba shi wayar da ya tafi sai aka saci yanzu wannan sai ka biya so da akwai cin amana a ciki akwai yaudara a yadda ya baka wannan ajiyar komi ba za ka taba ba komi ba za ka taba ba in waya ce baka za ka iya zuwa kana zuwa ka kashe ta in ma ana cire batirin ka cire batirin ba mai cire batiri bane ka kashe kar ma ka sa ta a caji shikenan in ya baka ajiyar rediyo kar ka kunna kar ka ce bari mu ji tafsirin mala bakar gumi a to a kayan amana a in ya baka ajiyar talabishin kar ka kunna in ya baka ajiyar keke kar ka hau ba kana da keke a gidan kawai sai na ajiya ne to da haka ne sai kai tawassuli da kiyaye wannan amana kai ma sai ka samu naka wajen Allah yace wala yajuzu man ulmauni baya halatta a hana aro baya halatta a hana aro mana idan wani ya nemi aro almaun anan aro wayamnauna almaun daga cikin masallatan da bone ke aukawa akwai masallatan da ke hana aro yazo ce na son aran kaza to to sai ka bashi in an ce aro shine duk abinda zaka karba kayi amfani da shi abin ka dawo da tushen abin to shi ake ce ma aro amma yanzu kaga yanzu kenan ba za ka iya aran garin masara ba araman tiyar garin masara araman tiyar wake sau da da ka tashi dawo da shi ba shi za ka dawo da shi ba fa wannan sai dai aranta maka akwai banci tsakanin rance da kuma aro aro za ka ariga abin an yi shi don wani amfani sai ka amfana da shi a wannan fage na shi sai ka dawo da shi gashi nan ma wani zo ba zai gane ma an ara ba ko ba zai gane wani ya amfani da shi ba in ba an faɗa to irin wannan irin su ne kayan da ake aro to in kana da wasu kaya wasu suka nemi aro ka ɗauka ka ba su wannan alama ce ta mutunci alama ce ta biyayya ga karantarwar addini kuma ba shi zai sa kai na kai lalace ba yace kaddalwi kamar guga kamar guga yace dan alamun guga in jawo ruwa ka bashi san gidan suka aiko nan gidan cewa suna san aron guga a basu a dauka a basu ka guga za a je a dibo ruwa dawo maka da ita kai maka ci gaba da dibo ruwanka gace in kai ta ba mutane sai ta huje to kai kai ta aiki da ita ka ta hujan magani can wata na za a hango ka da ita kuma ta huja so da ka aranka ba shi ya huda ta ba ko baka bar ba za ta huje lokaci ne to ka ba su su amfana in lokacin ta ya za ta tafi wa alaikum assalam eh eh
eh an an matsayi da yawa kai dabarar da ba za ta fadan bane a samu wani katon turke a daura a jikin rijiyar sai a daure igiyar gugan a jiki ko an saki da an daure ta tunda a gidanka ne sai ya rika sa ido yafi sauki da ce wanda zai zo ya zo da gugar shi sai dai an san kowa na da gugar zai iya zuwa da ita shi ma kar a kure wani zai iya zuwa a matse gugarsa ta fada can tunda ma ba su da rijiyar ma za su mallaki guga galibin ba a yi bai kamata a matse da yawa haka ba a dai ja hankali a daina wurgawa ko kuma a ɗauki matakin da za ta hana faɗawar gugar shi ne a ɗan ɗaure ta ko a samar da yalwatacciyar igiya ko na abu mai kama da haka to ya ce wal ƙidiri da kuma tukunya kamar tukunya ku dan ara mana tukunya zamu dindima ruwa ku dan ara mana tukunya zamu dafa abinci akwai hadisi na Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an wanda al-Imam Abu Dawud da al-Imam al-Munziri da sauran suka ruwaito ko suka fitar yake cewa kunna na'uddu al-ma'una ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ariyatad dalwi wal qidri yace wallahi mu muna kirga shi a cikin taimako na aro shine a ce mun bada aran guga ko mun bada aran tukunya muna kirga wannan a cikin kayan alkhairi aikin alkhairi da zamu yi muke alfahari ko muke jin natsuwa da dadin yin shi idan ka dandane dadin aikin alkhairi kai da kai kafi jin dadi akan wanda kai mawa amma ka zo ka yi cewa mutane yar gugan nan ta dubu biyu su kasa su yi ni mutane mamaki suke ba za ta dawo ɗari ɗaya ka kasa sai kai baka san Allah bane baka karanta Qur'ani bane wa tilkal ayyamu mudawilu ha bainan nas kwanakin nan da ka gani Allah ce jujjuya su ba muke yi ya kisiye ko kai ka saya to ya amfana da kai yasa wani mai hikima yake cewa ya kamata kullun in gari yawa wasu amfana da kai kuma hadisi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kamata kowane mutum kullun gaban shi din nan 360 sai wani aiki na ibada ibadan nan ta zama ibada fasira wanda kai kadai zaka amfana ko kuma ibada mutaaddiya to baya halatta mutum ya hana aro in an nema kuma yana da shi in akwai wani yanayi na barna da ake maka ko wanda ya zo neman aran ba shi ya cancanci neman aran ba ko wanda suka aiko shi ba su ya cancanci su nemi aran ba to irin wannan ka iya cewa ba za ka ba su ba yake cewa su wayannan ba za ka ba su ba kamar gugar da ya bada misali kamar tukunya da ya bayar da misali mashin ma za a iya bayarwa sai dai shi kuma ka iya cewa mutum ya sa masa aka yi cewa ina za ka yi ce sabon garin ka hayar rafi ka sa na ɗari bakwai ya ce bai da kuɗi ka ce to in za ka iya ba shi kuma to a man ka shi kenan da ya fi ya ce wa itarakul fahal daga cikin abin da ake so a ba da aran shi wanda ba a so a hana aran shi akwai itarakul fahal barbarar karu barbarar maza dabbobi a cikin matan dabbobi shi ma ba a so a hana shi ma kaga aro ake yi kana da tumakai sai ka aro rago ba a biyan ko kwabo illa ya kan ka aro shi zai kwana hudu kaga zai ci abinci a wajenka shikenan kawai amma wannan ba biya bane yayi ko wata saniya ta musamman ai yar jamus ce ai yar italy ce ai daga isra'ila aka zo da ita ai mai kyau ce a ai na kenya ne da sauransu inda kaga kamar Kenya nan zaga sun fi mu tsari hatta wajen noman kiwon dabbobin mu zaga in aka faɗa abin da saniya da yake barwa na madara sai ka rena adadin ba yawa saboda kiwon muna yin shi ne a gargajiyance gargajiya irin ta ƙarshe saboda babu ɗauki na gwamnati babu ɗauki na wasu ƙungiyoyi in ma sun shigo za ga ba wani tsari abin namu na tafiya ba dai sabunta yanayin noman ba a sabunta shi ba a inganta shi to ba a so a hana ya ce kana da wata saniya ko kana da wani bunsuru ko kana da wani rago ko kana da wani zakara to ba laifin wani ya nemi aran shi ka bashi ya sake shi a cikin nashi dabbobin na ‘yan wasu kwanaki wa halbul mawashi kuma ba a so a hana aran tatsar dabbobi masu ba da madara kana da awaki goma ashirin da duk sun haihu suna shayarwa ne ce ɗan araman ɗaya mu tatsi madara mu sha da iyalai karka hana karka damu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita gida ya ce a yanka akuya yau kowa ya ci daɗi aka kama akuya aka yanka aka gyara mana aka gyara aka gama fede ta sai matan suka dosa dauka suna ba makota sai azabta rana a ba makota diba na a ba makota diba na a ba makota annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo yake ta ya labarin akuya yace ai din mun kyautar da ita kafar gaba kawai ta rage wanda za a gyara mashi kenan ko wanda aka gyara mashi yace Aisha ba haka zaki ce ba Hausar ba larabcin bai yi ba ki ce akuya na nan ba abinda muka rasa sai kafar gaba kenan wannan da muka cin shi kadai ta sai iska to mu da mai tafiya iskan da mai tafiya men record da men saba wani biyawa masarar ka yanzu kai buhu goma tsakaninka ga Allah nawa zai tafi a iska nawa zai tafi a record nawa zai je record sai ka cire zakka buhu ɗaya kana ta faɗa ma kai mutane na zaune a banza a basu buhu daya a wannan da Allah kake yi kuma ka san yadda zaka same shi in kana so ku yi da lalama an kai su jira ka fada mishi ko in kuma kana so ku yi a tashi hankali daga transformer tun za ka wuta an jima akwai musu wayoyi na nan da ka taba su za ku haɗe sai ka yi ta tun ba mu a wurin amma mu yanzu ka zo kana mashi habaice ba za mu ji daɗi ba da za ka yi mahalicci hawaici a ba za a kyale ka ba kuwa to kaga wanda ka bayar din shi ne naka to yanzu kenan ka siyo tukunyarka ka siyo gugarka kana ta jan ruwa ka ja ruwa an yi wanka kaga alhamdulillah ka an jawo ruwa an yi girki kaga alhamdulillah kuma an jawo ruwa an sa makare da ita wannan gugar don ba gaba da aro ta yana za a ɗan wata fi sayyatul hasanata tamuha ya ɗan ban aron gugan nan to a ji a jawo a kula ba laifi ne ce a kula to da da karo da kuma dabbar da za a tatsa liman yahtaju zalika ga wanda yake da buƙatuwar haka ila talaka ne bai da abinci larabawa kuma suna da wannan karimcin larabawa mutane ne masu kyauta da girmama baƙi duk da kaushin halinsu in ka karanta dalilin yakin basus kawai saboda bako ne ba an yi bako daga su kabilar sa'ad ya zo aka ɗan samu akasi dabbar shi ta shiga inda sarki ko wani azzalimi ya hana da ƙarshe yaƙi ya ɓarki mutane ne masu abin nan kaushin hali amma kuma suna girmama baki bal hatta kafiransu bayan zuwan musulunci kenan bayan da musulunci ya zo hatta kafiran ciki ba su abin nan ba umru al-qais bayan kashe baban shi wanda dan gidan sarauta ne baban shi kakan shi ma ba sarake ne baban shi ya gaji sarautar shi ya kamata ya zauna ya gaji sarautar sai ya koma kawai bin yan mata da waye in ka karanta waƙoƙin shi zaka ga rashin mutunci ne da batsa kala kala وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لحو بها غير مؤجل فأبن دي داميش baban kawai ya wartake shi yace wannan yaron zai zubar ma da gidan sarauta mutunci ya kore shi kawai ya kobi uwa duniya giya mata kullum ma karshe kenan mun sha giya an yi waye an yi waye yaran nan ma na haɗu da wasu ƴan mata na yanka musu raƙumin da nake hawa sun ci sun tafi tibal da nama an yi kaza an yi kaza kawai da yana zaune aka ce mishi an kashe baba sai kaga irin tsiyar kenan ya kore ni ni ban amfana da shi ba yanzu gashi ya mutu ya bana da jarabar bin jinin shi ina da cikin shan giya ya ce to an ce ma an kashe babana ya ce al-yawm kam yau kam za mu karishe shan giya eh giyan nan da aka fara sha sai an karishe ta wa gadan amr gobe kam akwai bala'i to lokacin da zai tafi daukar fansar babai sai tattara wata abin nan wasu ajiya da wasu waye ya ba wani bayahude samawil a ƙarshe ya ce shi aka zo aka nemi ya ba da kayan ya ce ba zai bayar ba sai asalin masu kayan sun zo a haka aka kashe mashi ɗanshi a gaban shi yankan rago bayahude ba ya riƙe amana ba Yahudi ya riƙe amana shi ta an ka karanta sakafa ta mutanen Hindu da Ashuriyun da mutanen China yadda suke shugabanci a can yanzu aka ce ba shugabanci ake ba karnakanci kawai ake China a lokacin yadda suka yi shugaban ƙasa ya ce to ya fahimci fadawa da security suna hana talakawa su ganshi sai a fake da cewa yayi baki ko a fake da cewa yana da wasu ayyuka yace kuma alhali shi bawansa ne amma ka duba yadda demokradiya ta maida bawa ya zama mai gida shugabanka yana darewa in ka kira shi ba zai daga ba in kai message ba zai reply ba in kuka haɗu ya soke ka gaishe shi ya dafa kuɗaɗenka yana ta ƙiba kana ramewa kamar kuɗin guzuri kuma jira yake ka gaishe shi atishawa ma bai ce alhamdulillah ba soke ka ce mai rahamukallah a saba ma annabin shi ya faranta mashi to shi wannan shugaban China yace to bari ya fito da wata doka duk mai so ya ga shugaban kasa ya sa jan riga kai ka sa jan riga ka dara Abuja tun daga tasha za ce wannan oga zai gani in security suna so su yi aikin su sai su ta haska shi a tabbatar ba wani abu na illa ko a jikin shi da ya je a bude mashi gare ya shiga har ya ga shugaban kasa ko ittaqillaha ya ce mashi ranka ya daɗe ittaqillaha yan ƙasa na jin jiki a buɗe taska a yi adalci a yi kaza a yi kaza amma inda ina to wace ma doka ke da ita ka sa jan riga in ka sa jan riga to ba wanda zai saurare ka dan ba wani sakin layi da ya ce haka to daga cikin abin da ba a so a hana gudunmawar shi da taimakon shi ko aran shi shine wal hamlu alaiha fi sabilillah da daukar wani akai don Allah wani zai ce ban aran mashin din nan ka bashi ban aran keken nan ka bashi ko kuma ka zo wuce dan dauke ni ka dauke shi wa yamnaun al maun shi yasa suratul maun din za ta aka amfani da kalmar al maun bai amfani da kalmar ariya ba saboda kalmar maun awsa'u min al ariya ta fi aro faɗaɗa to wannan su ne bayanai da mala ya tattara ƙarƙashin wannan matsala ta ajiya da kuma aro dukkaninsu amanoni ne to sai kitabul ghasbi babi da zai magana akan al-ghasbu kwace shi wannan kwace yana da wasu mustalahat da suke da kama da shi in an ce kwace shine fisgar abu a hannunka iri-iri ta hanyar amfani da ƙarfi ba tare da tsoratarwa ba idan da tsoratarwa a ciki sunan shi hiraba in kuma kwata aka yi daga hannunka amma a fakaice shi kuma ikhtilasi sunan shi hukuncin shi daban yasa akwai ikhtilas akwai intihab ko nahab akwai sariqa akwai ghasbu akwai hiraba hiraba shine a kwace abu a hannunka da karfin tsiya bayan an tsorata ka shi ko kwace shine a kwata da karfi a gudu shi kuma ikhtilas a kwata a fakaice shine kamar sane dukkanin waɗannan ba a yanke hannu ba a yanke hannu wani ya sa hannu aljihunka cikin hikima ya sace maka waya sai dai mai ta'aziri za a dawo maka da asalin kayanka sai mai ta'aziri to da galiban za ka ga shi sane shi kuma akwai sakacin mai kaya galiban e ta yi kama da fashi ita kisa ne yayin ta tabbata ita hiraba hukuncin su ana yanke masa hannu da kafa hannun dama kafar hagu ana kore su daga ƙasa ana kuma tsire su in za shari'ar Allah malai ce to kitabul gasbi littafin kwace yace ya asimu ya asamu lagasibu mai kwace na samun zunubi mana mai kwace na samun zanibi wannan shine al-hukmul ukhrawi kwace na da hukunci kala biyu akwai hukunci na lahira hukuncin lahira shine samun zanibi ga wanda ya kwace idan na filin ƙasa ne mutum ya kwata za a yanko mashi har zuwa ƙasa ta bakwai a dora mashi sai ta yawo da shi a filin kiyama sannan a yi hisabi sannan ya san makomar shi saboda shi kwace cin dukiyar mutane ne ba tare da haƙƙi ba wala taakulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku a tsakaninku da banna shi yasa nabi ce la yahillu malum ri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi kada wani mutum ya ci dukiyar wani mutum ba tare da jin dadin ran shi ba in dai baya so ba da dadin rai bane kada ka karba ka kyale mishi kayan shi was'alullaha min fadlihi ka roki Allah daga falalar shi zai kawo maka daga falalar tashi shi yasa ce innama amwalukum wa dima'ukum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hada da jinananku da dukiyoyinku haramun ne sashinku ya taba wa sashi yadda ka san alfarmar haramcin wannan rana ta yawmul hajjil akbari walaysa li'araqi zalimin haqqun kuma babu wani sakamako ga zufar azzalimi babu wani haƙƙi ga zufar azzalimi shi shi mai kwaci ana shine azzalimi yazo da bazara ana shara kawai je share gonarka ya yi haru ya nemo irin shinkafa ya shuke ya ratsa masara ya feshin ciyawa ya feshin iri kada ga kara aka zo aka ce ba filinka bane ce to ai na kwata ne ko da ta ce an kore shi to ko kwandala ba za a biya shi ba in ya ce to ai yayi haru ya ce araku zalimin ne ai yayi feshi araku zalimin ne duk wayannan sun tafi suda ba za a biya shi ba sai zo ya kwaci filin wani sai ya gina gida kawai abinda za a yi shine ya cire gidan shi ya bar filin ya rushe kenan ko in kuma yana da dabarar da zai iya reda gidan shi ko daga ƙasan tayil haka ya ɗan reɗo shi sai je sai wani fegin ya ajiye zai iya yi amma ba zai iya ya rushe sai ya rushe in ya ce a saya to mai filin zai iya sayi amma an tashi ‘yan gwangwani za a kira ya ce wannan pofin nan na gidan nan gaba ɗaya in aka rushe shi aka tara suka ce ai sai dai ciko a iya saye dubu hudu ya ce to pop dubu hudu karfa a rushen a bashin sai mai farashi dubu hudu sai to bulan da aka gina da cuta ana kwance shi ya zama sakan han an kashe bulo dubu biyu a gina gidan in aka rushe shi da wuya a samu ɗari biyar to sai ce shi kenan ku kaddara za a samu bulo ɗari biyar sakan ɗin bulo ɗari biyar nawa ake siyarwa sai sabo dal misali ɗari shida sakan han ɗari biyu sai a lissafa ɗari biyu shikenan da filasta da fenti da shafen bango duka ba a lissafi da su to da kai tsaye za su tashi aikin ka rushe gida sai kwano a ce yan gwangwani aka cire kwanan na ya zo hannunku ya farashi shi a ai ka san shi wannan kwanan fa kana cire shi ba sai dai masu tukunya sai ce to a kira mana mai tukunya ce a kira aikiwa kaga kwano ne guda 120 kama aka zo cirewa 30 kawai za a samu da rai sakaran kwano ne wannan sai to ai masu ai ma 30 din kudi a farashin yin tukunya ya mai farashi sai a rubuta an gama ya baka kudin ka in ko baka yadda wato cire gidanka shikenan laysa li'arqu zalim haq zufar azzalimi ba ta da wani haƙƙi kwata kwata yace wa man zara'a fi ardi qaumin duk wanda ya shuka a gonar wasu mutane bai gairi iznihim ba tare da izininsu ba falaysa lahu min az-zar'i shay'un bai da komai daga shukar da yake wa man garasa fi ardi ghairihi wanda yayi dashe a gonar wani shi garasan wani dashe rafa'u ya tumbuke kayan shi ya kwashe ya tumbuke me yasa ya raba tsakanin shuka da dashe ya kwaci gonarka ya raba biyu nan ya baje ya sa masara nan ya dasa albasa bayan kwana uku aka zo to na albasar ya tuttuje kayan shi shikenan saboda ita ta riga ta fito ta riga ta fito wannan kuma wata ka'ida ce suke amfani da ita idan yanzu misali ka je ka samu gonarka hekta guda kai haro kai shuka shinkafa kai feshi bayan kwana uku lalura ta bijiro maka za ka sayar duk wannan abin da kai ba za a yi lissafi da shi ba amma bayan sati ɗaya sati biyu wata ɗaya shinkafa ta fito in an zo saye za a yi ma shinkafar farashi so da haka duk shukar da aka yi in dai bata riga ta fito ba ba a lissafi da ita kwata-kwata amma idan ta fito to za yi lissafi da ita za yi lissafi da ita idan gonar ka ce za yi mata farashin da ya dace da ita a saya idan gonar kwace ce ta riga ta fito iya alfarmar da za a yi maka saya ce shine shinkafa ce ta fara daura ciki amma a gonar kwace mai gona mai asalin gona ya wilin a kotu kawai yanzu abinda za a saya kira fulani aka yanke yayin shinkafan nan za ku saye shi nawa kazan goyon goma da iya ta yi sun iya sa farashi sai to tun da tsakiyar damina ne ko an yanke ba zai ciwu ba za a ba shi ɗari bakwai sai a ba ka ɗari bakwai shi ke nan don su da hana zikira a wurin ba za ka je da kira wani daga nafuri ba da zai ta maka buɗe maka wasu kundaye ka kira fulani kawai sun fi karanci mai amfani da mara amfani to kaga kan ma mutum ya kwata gaskiya kar ya kwata ya kyale masu gona gonar shi to idan amfanin da aka shuka wanda za a iya tumbukewa ne to sai a tumbuke shi shine rafa'u ya dauke kayan shi sai da shi ne kwashe sai je wata gonar ya dasa wala yahillu lintifa'u bil maghsubi baya halatta amfani da kayan kwaci wani ya kwaci mashin ko ya ce zo ka hau karka hau ya kwaci keke ya ce zo ka hau karka hau ya kwaci fegi ya gina gida ya ce zo ka kwana zo ka tare karka tare ya kwaci gona ya yankan maka karka noma baya halatta sai dai kawai idan mutum yayi sallah a gidan kwace yayi haram amma sallah aka ce tayi akwai dai matsala fa in aka kwaci gida kuka je mitin ana mitin to ka tafi kawo sallah ka dawo haramtaccen wuri sai kai tarbi sallin salmin kakka mutu a irin wannan wuri sadaka zama a gidan da amfani da kayan kwace haramun ne to ga aikin babba ne waman atlafahu wanda ya lalata ko ya bannata kayan kwace fa alaihi misluhu wajibi ne ya siyo kwatankwacin abin in abin na da masal to irin shi zai siyo ya kwatan maka faban biro waye tocila keke ana samun irin su hakikatan a kasuwa su zai siyo maka au qimatuhu ko kuma yazo da ya biya kimar abin ba a samun abin amma an san farashin shi to sai ya bada farashin abin wannan shine hukubar da za a yi mashi su kuma sauran waɗancan nau'uka kamar yankan aljihu kamar wanda ka zo kana tafiya ya fizya kayanka ya gudu ikhtilaf kenan to wayannan su abin da ake musu ta'aziri ake musu bayan an kwato hakikanin kaya an baka idan kayan sun lalace za su biya idan kuma kayan sun samu wata karuwa to karuwar taka ce sannan alkali zai iya musu bulala da ababin ta'azir zai iya daure su da duk abin da dai yaga cewa shi yafi dacewa dan ya zama mafita babu laifi idan yayi haka shi kuma mai iraba wanda ya amfani da makami ya kwata to shi da la'akari in ya tsaya akan kwatan ne kawai bai tsorata mutane sai a yanke mashi hannu idan kuma akwai tsorata mutane ba ɗibar kayansu shi kuma shine sai a daure shi shekara daya sai a kore shi a daure shi a wani gari na daban idan kuma ya hada da kisan kai da taba rayukan mutane shine sai a tsire shi sai a zo a gicciye shi a gefen titi mutane na wucewa suna kallon shi yaya wannan dan ta'addan nan ne wani mabannacin nan ne wani duka wannan karkashin dokoki ne na musulunci kaga dokokin bature sun zo sun kallafa mana wasu dokoki da ba na Allah ba kawai na wasu mutane mu kuma kamar ba mu cika ma damuwa ba mu musulmi daga cikin matsalar mu kenan ga mu da yawa ga mu da gata a fadar Allah duk wanda ya taba mu ba zai kwana lafiya ba amma mu je mu kai shi inda za a hana shi zaman lafiyar ne mun kasa kaiwa sai dai ko mu shiru ko kuma wannan ya zargi wannan ko kuma gashi nan dai kamar ma ba mu gane bane ko menene yanzu abin da ke yawo a kasar yanzu wani shiri da America ta yi tana so za ta tallafi asibitocin Najeriya ana so a hada kuɗi kaman tiriliyan bakwai su ake so a tallafa wa asibitocin Najeriya tun daga ƙanana haka saboda an fahimci harkar lafiyar ƙasar ta lalace wannan kuma gaskiya ne amma Najeriya ita za ta bada kusan kashi 60 na kuɗin ita kuma America za ta bada kamar kashi 40 to shine za a hada wannan trillion bakwai to wai sai aka ce to wannan trillion bakwai kirsoci za a ba su kamar trillion biyu su je su gyara asibitocin da suke da su suna da asibitoci sun kai wajen 600 ne aka ce a ƙasar irin wayannan kanana kanana guda nawa muke da shi mu babu irin na wusasa ga na wusasa na ciki an irin na wusasa kwaya nawa kike da shi nan zare asibitin musulmi ne kaje gani wani lungu in ka shiga sai ka ji kaman addani na shafa kanka duhu duhu ba sola ba generator ga fili ka hango fili abban san shiga wurin nan duk yawan mu a Zariya. ko a ko a garin maguzawa ne yayin da zamu yi tsari a ce duk wani musulmi duk sati a kowane masallacin juma'a kake sallah ka aje naira goma duk sati kawai mu aje naira goma za ka samu masallata kusan miliyan ɗaya ko kuma ka ce dubu ɗari biyar duk sati mu haɗa naira miliyan biyar mu aji sati hamsin da wani abu sati goma miliyan hamsin za ga cikin shekara mun haɗa kusan miliyan ɗari biyu da hamsin a je a kai asibiti a gyaggyara shi ka gani amma ka duba nasu daga na yake ɗau mutane nawa aka kai wurin suna da school of nursing tasu ta kansu gudanar muke da shi ne mu musulmi babu da kada a dainan yankuna in ka nema nosin baka samu ba ko dai ka je tudun wada ko wannan kuma na masu hannu da shuni ne manya ne na nema bara na sha wuya ban samu ba a ƙarshe wani ya kira ne ya ce ogawa ne da ogala duk sun kwashe abu kawai sai a mai da kalai da kudu hawa ya zama wani ko dai ka koma ka shigo ta list ɗinsu ko kuma dole ka fita cewacewan ma da aka yi yaran sun yi jarabawa aka ƙi manna result ɗin sai dai aka manna wai wanda suka ci da wanda ba su ci ba na je ofis na ce to mu yaran mu da ba su ci ba nawa suka samu aka yi ta man walawala eh ogan ne na ce abin nan ba shi in ka kira ba zai ɗaga ba har na gama ban ma gan shi ba kuma wanda aka faɗa min sunan na duba na ga duk mu ne shine wani ya kira ne yake cewa kagar wa ogawa ne da ogawa ne ai su ne kawai da harkar suna ta mamita wani ogawa ya turo mutane da yawa hamma da wanda ba za su iya ba kuma ya ce dole a ba su kai Allah kai mu lahira eh can Allah ne hakamul hakimina to amma mu musulman muna da ita school of nursing din mutum ɗaya ba ba zai iya ba amma ba za mu iya ba jami'ar izala har yanzu an gama jami'a wanda mutum ɗaya zai iya yin tashi ta kan shi ga sunan wa'in yan siyasan da yawa suna da jami'a mutum ɗaya na da jami'a tashi ta kan shi ana kwasa-kwasai a kuɗin shi shi kaɗai ya gina kama mu dai yawan mu mun kasa yi to shi ne aka ce su za a ba su tariliyan biyu musulmi ba ko ƙwandala abu da ko ƙwandala kuma kaga muna ta baccin mu lafiya lau ko damuwa ba mu yi ba sai comment a facebook sun rena mana wayo sun ɗauke mu shashashai ko mun so mi kama da haka akwai wani farfesa nan ɗan jigawa ne yake ce min wai wai mai matsalar mu yanzu ba za a iya school of nursing a zariya ba yadda ya ga muna da yawan nan kwata-kwata nawa za a kashe shi ya ce shi zai shi zai ba da gudunmawa kama yanzu da wa ma za ka yi magana da wa za ka yi magana waye uba a addinance a zariya in yi magana duk za mu ce alar ra'asu wal aini babu ke sa mala abubakar gumi ni da zan gan shi za mu gana in ce malam karka dawo ko an baka chance karka dawo ko an baka chance karka dawo waɗannan ɗin nan da ka karantar sai ka ce a yi ce ba za ka yi ba sun fahimci ba ka fahimci nassin ba harafin jarra ne yana da ma'ana kaza kai ka ɗora shi a kaza ai malam kai zamanka dama dai ba za a can ba ko amma ai takadiri ne ko an ce ai to ka iya komawa a karishe da'awa ai malam ka batta da'awa ta koma hannun masu neman dawa ba duka ba fa azan yanzu kuma sai magana ta juya eh ba wai duka ba amma dai muna da buƙatuwar hankalinmu ya dawo jikinmu mu yi abin da ya kamata amma dai ci da yakin yayi yawa mun wa muna da connection din nan kasan nan mu ce mun fi yawa duk abin da ake nema na a shiga a fita zamu iya dan me za a rika irin wannan cin kashin yanzu in ta tabbata za a ba da wa'incin kudaden inda gaske ne tiriliyan biyu ba kananan kudi bane miliyan dubu so dubu so dubu biyu biliyan dubu biyu ka ɗauki biliyan ɗaya na ga wani lissafi da ake santar da aka gina ta wanda wani mai harkar mai aliko owen kawon bai da gidajen mai a nan wajen ko shi yayi wanda aka danka hannun farfesa muhammadu sani umar rijiyar lemu wadda aka buɗe kamar juma'a hudu ko biyar baya na ga wannan analysis na yana lissafi kamar an kashe biliyan biyu ne ko da miliyan ɗari haka dai haka bai kai biliyan uku ba bai kai biliyan biyu da rabi ba amma ka je ka ga santar ka ta fara masallacin juma'a ka ta fara library ka ta fariyar islamiyya santoci na gudanar da abubuwa na addini ji kuɗin da aka kashe muna da yawa mara amfani mara amfani yanzu in ka je ka ɗauki list na universities da ake da su a Najeriya kwaya nawa ne na musulmi na musulmi akwai na musulmi individual haka kwaya nawa ne amma ka je kungiyoyin kiristanci guda nawa suke da shi ka je ka ɗauki list din ka je kana shiga sadin NUC za ka gani digiri suke nasu na kansu shi yasa su cinye rabonsu su cinye rabon mu bayar da ka iya shekaran jiyan nan wani ya zo ya same ni a FCE kamar yi kuka kuma abin da ya faɗa gaskiya ne wai wai wai wai mu mutane a zariyan nan mun san a inda muke makuwa kan ba mu san ciwon kanmu ba yace ka duba misali ayyuka ake dauka a ma'aikatan da ke zariya sai ka je ka ga wani daga kudu ya zo ya dau an ba shi aikin ko kuma ga yanku sun yi karatun kuma kun zauna kun yi shiru a ƙa'ida kuma cewa kai duk wani ƙaramin aiki daga level 6 zuwa ƙasa host community za a ba ba za a ba wani ɗan nesa ba ya taban misalai a jihar edo waccan jihar jiha karayya wace a wace fegi wannan ba za a siyar maka ba doka suka sa amma muka duba yadda ake ta siyar masa da gidaje ma in kai mutum magana ya waiwaye ka yace in kai ke bada aljannar beso shi saboda yana ga zai shekara alfin sun ma alfai na bada ba ita kuma wannan duniyar ko da kake gani in kana neman abin da yafi zama komai abin banza duniyar nan ce saboda radda ka tashi barinta a ranar zaka ankara da cewa ka rike kafar wala karuna da suwaye duk sun wuce wace masa amfani ba amma addininka da makomarka sannan za ga ba mu da tsari yanzu ba mu da ajanda ta shekara goma ba ta ashirin ba ta talatin ba ta arba'in da sauransu Allah dai yake amma akwai matsala kwarai kwarai da gaske to Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh ya ma ka san kwatowa yi ko satowa shi ma yi? eto amma in ba ka san yadda ya samo ba kuma ba ka yi tone-tone ba shi kenan daga ce ga ya ɗin samu wata arias ya sai mashina ya raba mai irin mu amma in dai ka san daga can suka zo da shi na biyu na farko kenan na biyu idan suka yi irin wannan kamun mai doka ta ce e doka ta ce in sun yi irin wannan samun kayan su miƙa wa gwamnati sai shi kuma ya baka to kaga ba kayan shi bane imanin ka in kana so maka amfani ka ce a oga wannan kayan a mayar wa gwamnati haka doka ta ce ba za ka yi faɗa mashi ba kai kwana-kwana ka ce ina oga ni ina ni ina rike ina rike mashin wannan tsadan mai keke ma kudin giris na wahalar da ni ka ji wikil wikil wikil wikil hamsin a sati ayo ga mashin ba zai riko ba in kuma ba wakila kana jin kunya in ka karba sai ka zo sai ka sayar da shi sai wani aiki na al'ummar gari wanda ko mai aikin bai samu lada ba yan garin za su amfana wata kwalbati ta balle ne ka ce to ga mashin an sai dubu ɗari takwas a gyara kwalbatin nan mutane su yi ta hawa suna wucewa amma dai in ka san asalin abun to haramun ne mutum ya karba shine ake cewa mutum ya ji tsoron Allah gurgurin ya abin da zai iya karkashin ire-iren wa'annan akwai muhadara ranar juma'a so da aka ranar juma'a ma wannan mai zuwa ba za mu yi karatu ba za dai mai muhadara ne a nan masallacin tsakanin sallar magriba da da sallar isha so da aka madadin karatun can zai zama a nan ne za mu yi muhadar Allah mu sarki ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك